أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكني جماد الآخرة hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da shida ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka fara karatun wannan littafi na sullamul usul a cikin wato wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta mu'assasatu salafiya da ke cikin unguwar gandun albasa a cikin birnin kano wannan kuma shine darasi na biyu in an cire mukaddima ko shine darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata shi ma wato bisa ka'ida ko kuma ainihin salo na marubutan littafi kan bude littafin su ne da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa wanda da kuma makasudin da ya sa aka yi littafi to duk mun karanta satin da ya gabata mun ji mai littafin ya kunsa sannan kuma menene makasudin rubuta shi kai tsaye kamar yadda muka saba za mu ainihin wato karanta baitika na gaba wanda mun tsaya ne a baiti goma sha uku ina zaton muka yi a wancan satin ko to nan mala yake cewa muqaddimatun تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه wannan shine kan babu babun da zai yi bayani ko tu'arriful abd babun da zai sanar da bawa bima khuliqa lahu dalilin da aka halicce shi dan shi ma'ana cikin wannan babin za mu ji don me Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayansa wa bi awwali ma faradallahu ta'ala alai kuma a cikin dai wannan babi za mu ji farkon abin da Allah ta'ala ya farlanta alaihi gabawa wa bi ma akhadallahu alaihi bihil mithaq kuma dai har wa yau a cikin wannan babi za mu ji irin alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya riƙa ga shi ainihin wato bawa fi zahari abihi adam tun yana tsatsan ainihin wato mahaifinsa annabi adam wa bima huwa sa'irun ilai da kuma abinda zai kasance zuwa gare shi to wannan kun ji duk abin da ya cure kuma shi zamu ji a cikin wannan babi insha Allah na'am bismillahir rahmanir rahim i'lam bi anna Allah jalla wa ala i'lam bi anna Allah لم يترك الخلق سدى وهملا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهر أخرج فيما قدمت من ظهري آدم ذريته كالذر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسلا وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا شناتي وبعد وبعد نيكو نعم وبعد هذا رسله قد أرسلا وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم لكي بالعهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الدار وذلك الوارث عقبى الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ومن بهم وبالكتاب كذبا ولا ظما الإعراض عنه والإبا ولا ذم الإعراض عنه والهبا فذاك ناقض كلا العهدين فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين مستوجب للخزي في الدارين
to za mu karanta fassarar ta kai tsaye sannan kuma sai mu ɗauki baitukan mu a bi su daki daki insha Allah mala yake cewa i'lam ka sani bi anna Allah hakika cewa ubangiji jalla wa ala wanda ya girmama ya ɗaukaka lam ya turikil khalqa bai bar halitta ba sudan wato sasakai wa hamala kuma karazuba ba bal bari khalaqal khalqa ya halicci halitta liya'buduhu dan su bautata masa wa yufriduhu bil ilahiyyati su kuma kadaita shi da ubangijintaka akhraja fi ma qad mada min dhahri adam akhraja ubangiji ya fitar fi ma qad qada cikin abin da ya hukunta ko abin da ya ƙaddara min zahari adama zurriyatahu wato daga gadan baya ko daga bayan annabi adam ya fitar da zurriyarsa kazzarri kamar zarra wa akhadha al'ahda alaihim ya riki alƙawari a kansu annahu yanda lamarin yake la rabba babu wani ubangiji ma'budun abun bauta bi haƙƙin da gaskiya gairahu in ba shi ba wa ba'da hadha rusulahu qad arsala wa ba'da hadha bayan wannan qad arsala rusulahu haƙiƙa ya aiko manzanninsa lahum izuwa gare su wa bil haqqil kitabi anzala wa anzala al kitaba bil haqqi sannan kuma ya saukar da littafi da gaskiya likai abinda yasa ya aiko manzanni ya kuma saukar da littafi bidhal ahdi yudhakkiruhum domin su manzannin can yuzakkiruhum su tuna su dinga tunatar da su bi zal'ahadi da wancan alkawarin wanda ya rika a kansu tun suna alamun zarra wa yunziruhum kuma manzannin su dinga gargadinsu wa yubashiruhum kuma su dinga yi musu albushir kai la yakuna hujjatul linnasi dan kada wata hujja ta kasance ga mutane bal bari lillahi a'la hujjatin mafi daukakar hujja ta tabbata ga Allah azza wa jal wanda yake ya buwaya wa jalla kuma ya daukaka faman yusaddiquhum duk wanda ya gaskata su akan abin da suka zo su tunatar su manzannin kenan bila shiqaqi ba tare da ƙaryatawa ba faqad wafa bidhalikal mithaqi faqad wafa haqiqa ya cika bidhalikal mithaqi da wancan alƙawarin wadhaka najin kuma wan wadhaka wannan ko wancan najin shine wanda zai tsira ya kubuta min azabin nari daga azabar wuta wadhalika kuma wancan din dai wanda ya cika wannan alkawari alwarithu shine wanda zai gaji uquban dari kyakkyawan gidan ƙarshe wa man bihim wannan kuma da game da su wa bil kitabi da kuma game da littafi kazzaba ya ƙaryata sai ka ce wa man kazzaba bihim wa bil kitabi wa man kazzaba bihim wanda ya ƙaryata manzannin nan wa bil kitabi kuma ya ƙaryata littattafan ko littafin da suka zo da shi wala zamal i'rada anhu kuma ya lazumci ko unkula da wannan littafin ko sakon wal iba kuma ya ƙi fa zaka naqidun kilal ahadaini to wancan shine wanda ya warware alƙawuran nan guda biyu mustaujibul lil khizi shine kuma wanda wato taɓewa ta waje ba a gare shi fidda raini a gidajen nan guda biyu na duniya da na lahira Allah ya kiyaye wannan shine kamar ainihin wato fashin baki na waɗannan abiyat da muka karanta to kamar yadda muka jumala ya ce i'lam bi anna Allah jalla wa ala i'lam wannan kalma ce da malam ya zo da ita lilihtimam walilhafi ala tadabburi ma ba'daha malam ya ambaci wannan kalma ta ilam dan ya nuna wato kulawa da kuma kwadaitarwa akan lura da abin da zai biyo bayan ilam din nan wato ilam da an ce kai sani to me za ka sani kaga kana buƙatar ka tsaya ka ji menene abin da zai biyo baya sai ce abin da malam yake so ka sani bi annallaha yana so ya sanar da kai ko kasancewa haƙiƙa Allah jalla sha'anuhu wa tanazzaha an kulli naqasin ubangijin da sha'aninsa ya ɗaukaka kuma ya tsarkaka ga barin kowace irin illa ko aibu sannan wa'ala ya ɗaukaka da dukkan ma'anonin ɗaukaka to ubangijin da yake da wannan sifa lam ya turikil halka bai halicci halitta fa ya barta ba sudan sasakai an fahimta wala hamala kuma bai halicci halitta ba ya basu karazibi ubangijin can da sha'aninsa ya ɗaukaka ya kuma burin ƙasa to ya fi ƙarfin ya halicci wannan halitta kawai ba wata manufa ya halicci halitta irin wannan sannan ya batta kara zube ya batta sasakai ba umarni ba hali an fahimta la ya amuruhum wa la yanhahum fi duniya a ce kawai ya halicci irin wannan halitta ya zubo ta a duniya a badoran ƙasa sannan babu umarni babu hali baya cewa a yi kaza ko a bar kaza kuma sannan a ce haka za su zo su gama rayuwar wannan ya shekara goma wannan ya shekara hamsin wannan ya shekara saba'in wannan ya shekara ɗari wannan ya shekara kaza duk gaba ɗaya an zo an ci abinci an je kasuwa an tafi aiki an je an dawo an kwanta an tashi daga bacci kuma an mutu a ce kuma allah ba zai tashi mutane ba ya yi musu sakayya a lahira wannan ya saba wa hikimar allah maɗaukakin sarki to lalle ka kasa kunne tunda ba karazu ba Allah madaukakin sarki ya halicce ka babu kai hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali waja'alnahu sami'an basira Allah ta'ala ya ce da ba dan adam ya samar da shi daga babu ya sa masa ji ya sa masa gani kan ya halicce shi sai da ya tare da abubuwan da in ya zo zai rayu shikenan a zo duk wannan katafariyar duniya wa fi anfusikum afala tubsirun ku kalli kawunan ku ba ku gani ne Allah yi wannan irin halitta na kada khalaqana al-insana fi ahsani taqwim cikin kyakkyawan zubi da kyakkyawan tsari Allah ya wannan halitta a zo kawai dan ayi sharholiya ayi hayaniya ayi ihu a kwanta ya bacci a ci abinci ayi aure a hayayyafa shikenan Allah ta'ala ba zai ce ga dokar da ya sa yake so ka bi ka yi kaza kar ka yi kaza ba kuma ya gaya ma ƙarshe in rayuwarka ta ƙare zai tashe ka ya yi ma sakayya game da abin da ka aikata a wannan duniyar ba li'annahum ma khalaqahum illa bil haqq la abathan wala batila bal li hikmatin baligha yastahiqu alaiha alhamd Allah madaukakin sarki bai halicci mutane don wasa ba bai halicci wannan halittu da mutum da aljan don wasa ba bal ma ya halicce su akwai hikima ta ƙololuwa wanda wannan hikimar ta cancanci godiya ga Allah akan wannan ni'ima ubangiji ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layl wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا كلك حالة السماء الله ما دوك كين سركي يتي للي اتكين حالة السماء da halittar ƙasa da caccanzawar dare da rana dare ya zo ya maiwa rana rana ko yini ya maiwa dare a kwana a tashi a dinga jujjuyawa kai la'ayatin wallahi akwai ayoyi amma waɗannan ayoyin li'ulil albab ga masu hankali su kaɗai suke gane wannan saman da Allah ya halicce ta bi gairi amadin taraunaha ba tare da wata dirka ko wani abu da ya tare ta ba ya shimfiɗa ƙasan nan wal arda ba'da zalika da haha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha Allah madaukakin sarki akwai dalilin da yasa ya halicci wannan amma ga masu hankali wa'anda suke gane cewa wannan halittun na Allah akwai hikimar halittarsu su ne allazina yadhkuruna Allah qiyaman wanda suke tunawa da Allah suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubihim a kwance wa yatafakkarun kaga at-tafkir suna yin tunani fi khalqis samawat a cikin halittar samai wal ardi da ƙasa rabbana suna ma cewa rabbana ya ubangiji ma khalaqata hadha batilan Allah ba dan wasa ka halicci wannan sama Allah wannan ƙasar da muke rayuwa a cikinta wallahi baka halice ta dan wasa ba subhanak haka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah faqina azaban nar ya Allah tsare mu daga azabar wuta Allah ta'ala wata aya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un tsammanin ku mun halice ku ne dan wasa Allah ta'ala ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan tsammanin ku dan wasa muka halice ku ku zo ku yi rayuwa ku yi sharholiya ku gama shi kenan daga duniya sai kaduna wa annakum ilaina la turja'un kuma hakika ku ba za a dawo da ku zuwa wajen mu ba ha gaya muku kuna tsammanin Allah ta'ala ya halicce mu ba manufa ba wani abu da Allah ta'ala yake nufi game da halittar mu babu hikima game da abin da Allah ta'ala ya halitta akan mu kawai mun zo ne don mi wasa mi rayuwa mu ci abinci in muka zama haka to mun zama kamar dabbobi su ne waɗanda suka zo kawai su ci su sha ta shi sa Allah ta'ala ya siffanta kafirai da irin wannan ya kulu na kama ta kulu lana'am suna ci kamar yadda dabbobi suke ci sannan gaba ɗaya bayan kun gama rayuwa ku koma ba lada ba alhaki haka za ku koma zuwa ku gama rayuwa ku ba alhaki ba lada sannan annakum la ta'uduna fi daril akhirah la laysa al'amru kadhalik al'amarin nan ba haka yake ba innama khalaqnakum lil ibada Allah ta'ala ce mun halicce ku ne dan bauta wa iqamati awamirillahi azza wajal da kuma tsaida dokoki yi da bari ɗin Allah subhanahu wa ta'ala sun mana ba a sukum liyaumin larai ba fi Allah ta'ala ce sannan bayan duk kun ƙara wannan rayuwa za mu kuma tasar ku a wani yini da babu kokonto a cikinsa fanujazi kullun musakawa kullun kowane ɗaya ko kulla amilin bi amali musaka kowane ma'aikaci da irin aikin da ya aikata in khairan fa khair wa in sharran fa sharr shi yasa sai Allah ta'ala sai malam ya faɗa a baitin gaba yanzu dai baitin farko yana jan hankalin mu cewa Allah ta'ala bai halice mu dan wasa ba Allah bai halice mu ya ban mu babu doka akan mu ba kai ne zaka bude makaranta dole ka bude zaka fito da form ka kawo dokokinka ka zuba su duk wanda yake so ya dauki a dauke shi a wannan makarantar ga application form ba ma san makara ba ma san kin zuwa ba ma san ayi kaza ba ma san ayi kaza duk sai an kawo wannan dokokin in mutum ya yadda ya gamshe shiga kuma kana kokarin kare wannan dokokin kuma duk wanda ya shigo yake kokarin ya lalata makaranta ya lalata tsari zaka dauki matakin duk da ya kama to da haka Allah madaukakin sarki bai halicce mu dan wasa ba baitin farko kenan to in bai halice mu don wasa ba don me ya halice mu sai mala ya ce bal khalaqal khalqal ya'budu ka bar wannan zancen daina wannan tunanin cewa Allah ya halice ka don wasa a'a da aka magana cewa ba za ka je ka san Allah ba za ka je kai karatu ban an yi magana ka ce neman abinci neman na magi neman na kaza wannan duk ya hana ka ka san Allah wannan ba uzuri bane domin firamare assignment ɗinka shine ka bauta Allah duk wani abu da ka zo yi nan duniyar so ake ya zama matallafi mataimakinka wajen ka bauta Allah amma duk abin da zai ɗauke tunaninka ya ɗauke hankalinka ga barin bin Allah da dokokinsa to wannan abin wallahi ka bashi domin babban abin da Allah ta'ala ya halicce ka don shi shine ka bauta masa in kasuwa za ka yi ta zama tana taimaka ma ne wajen ka bauta Allah in aikin gwamnati kake in aikin kwadago kake in dan makaranta ne kai malami ne kai dan ko dan siyasa ne kai mai mulki ne kowane ne kai to ya zama wannan abin da kake yi taimakawa da agaza ma yake wajen ka bauta Allah khalaqal khalqa Allah ta'ala yace ya halicci halitta ne liya'buduhu azza wajal dan su bautata masa bima shara'ahu da abin da ya shar'anta shi ala alsinati rusuli akan harshen manzanninsa salawatullahi wa salamuhu alaihim sannan ya saukar da littattafansa da wannan in za ka bautata masa tunda ya ce ya halicce ka ne don ka bautata masa to kuma dole ka tsaya ka ji yaya yanayin bautar yake mecece bautar kuma wa'anne irin hanyoyi allah maɗaukakin sarki ke so ka bautata masa nan ma don karka yadda kuma ka bautata wa allah da ba abin da shi ya shar'anta ba shi yasa da ya saukar da littattafan kuma ya aiko manzannin ya sanar da su littafin ciki da bai ya ce su zo su yi ma bayani game da abin da ke cikin littafin da yadda yake so a bautata masa da aka ya halicci halitta ne don su bautata masa kowa ya irin bautar da yake so kowa ya ce wannan ya sallar a magaruba raka a uku wani ya shida wani ya biyu wani ya yi karatun tahiya a tsaye a zaune ya salatin annabi a ruku'u ya karatun fatiha haka lallai bi ma shara'ahu za ka bautata wa Allah ne da abin da ya shar'anta kuma za ka gane abin da Allah ya shar'anta ne ala alsinatin rusuli ta harasan manzanninsa salawatullahi wa salamuhu alaihi sannan kuma tare da bautar tasu gare shi ba sa yin shirka da bautar tasa da wani kowane ne shi ka'inan man kan sannan mala ya ce wa bil ilahiyyati yufriduhu kuma game da yufuriduhu su kadaita shi bil ilahiyyati da ubangijin taka da haka duk wanda ya bautata wa Allah shekara dubu sannan daidai da sakan daya yayi shirka da Allah a bauta ya kuma mutu bai dawo daga wannan shirkar ba aikinsa na shekara dubu nan da ya rushe in kana neman virus da ke lalata ibada to shirka ce komai kankanta ta ka guje ta don haka in Allah ya raya mutum shekara dubu yana kadaita Allah da bauta ran da duk ya hada Allah da wani na sakan guda kuma ya zama sakan ɗinsa na ƙarshe kenan a duniya daga shi bai tubu ba ya mutu ɗan wuta ne Allah maɗaukakin sarki ya rushe wancan aikin da haka aikinsa ya zama haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura tunda ya hada Allah da wani abautarsa wanda wanda ya hada da da Allah wani abin halitta ne irinsa wanda an halicce shi da shi da shi din diddan su bautatawa Allah ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul zariyat yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala ya faɗi hikima da makasudin zuwanka ko halittar ka ban ƙasa to me ce ibada tunda an halicce ka ne dan ka yi bauta ita ibada a larabci shine at-tadhallul wal inqiyad al-ibadatu lughatan at-tadhallul wal inqiyad abinda ake nufi da ibada a larabci at-tadhallul kaskanta wal inqiyad da miƙa wuya wannan shine ibada ba ko wanda ya cancanci ka yi masaranda ka sallama ka miƙa wuya kamar raƙumi da akala ko kamar gawa a gaban mai wanka kuma ka turmuza goshinka ka kaskantar da kanka a gaban samu ba mahalicinka ba shi sa ita kanta ko a larabtan kalmar ibada tana nufin at-tadallul ka gaya min wane ne ya cancanci kai masa wannan ba Allah ba da aka dukkan wani abin halitta mutum ne ko aljan mai risinawa ne da kaskantar da kai ga hukuncin Allah ga ganin damar Allah domin wala yamliku ahadun li nafsihi khurujan amma khalaqa alaihi qadru dharra min naf'in wala dar babu wani mahaluki da yake mallakar cutarwa ko amfanarwa ko yake da kudura akan kan ba mahalicinka ba don haka Allah ta'ala ya ce ya halicce ka ne liyufriduhu ay liya'buduhu wato illa liya'buduhu aw illa liyuwahhiduhu don haka mumini shine wanda za ka ga a kodiyaushe yana ɗayan ta Allah a lokacin wahala da lokacin jin daɗi amma kafiri yakan ɗayan ta Allah ne da wato a lokacin da ya shiga wahala da bala'i amma lokacin da ya shiga ni'ima da walwala sai ya kafurcewa Allah ma'anar ibada kuma a shari'a yan uwa kamar yadda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya yi ta'arifin ibada ya ce al'ibadatu yasmun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda min al'aqawal wal a'mal al-batina wal zahira wannan ita ce ibada yace ibada wani suna ne sha kundum ismun jami'un wani suna ne tattarau li kulli ma yuhibbuhu Allah wanda ya tattare duk wani abu da Allah ta'ala yake so wa yardahu kuma ya yarda da wannan abun min al aqwal na maganganu wal a'mal da ayyuka al batina na boye wal zahira da na fili wannan abun sunan sa ibada duk wani abu da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda ka faɗa ya yarda ka aikata a ɓoye ko a fili wannan shine ibada أخرج فيما قد فيما قد قضى من ظهر آدم ذريته أخرج وبنجي يا فتر من ظهر آدم ذريته أخرج واتو يا فتر دا واتو من ظهر آدم daga gadan wato bayan annabi Adam zurriyatahu ya fitar da zurriyarsa fima qad qada cikin abin da Ubangiji ya kaddara haka Allah ta'ala ya kaddara bayan ya halicci annabi Adam alaihi salam sannan min zahari Adam daga bayan annabi Adam abil bashar alaihi salam kuma Allah ta'ala ya fitar da zurriyatan kullu man yujad kullu man yujad minhum ila yawm alqiyama duk wanda za a samu inda sunansa dan Adam har zuwa ranar tashin alqiyama kazzarri aika hay'atiz zar ɗan kanana kananan halittu haka can kwam kamar abu ne wato kwayakwayin halitta ko wani abu mai kama da haka cunkushe a tsatsan annabi adam ga suna yanyanyan yam da yawa da ni da kai da kakanni da iyaye da har jikoki da tattaɓa kunna da duk waɗanda za su zo nan gaba duk gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki ya sanya su a abin nan duk muna fitowa ne daga tsatsan annabi adam alaihi salam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum min adam wa adama khuliqa min turab dukkaninku daga adam kuke adam ɗin ne Allah ta'ala ya halicce shi daga turbaya yake cewa wa aqadha al-ahda alaihim wato ubangiji ta'ala ya riki alƙawari a kansu wani alƙawari Allah maɗaukakin sarki ya yi da ni da kai da su da mu da kowa da kowa ya yi alkawari da mu tun muna cikin alamun zarra a tsatsan annabi adam cewa larabba ma'abudun bi haƙƙin gaira babu wani ubangijin bauta bisa cancanta in ba Allah ba babu shi shi ne alkawarin da Allah ta'ala ya yi da ni da kai da sauransu larabba ma'abudun ay mustahiqqun lil ibada shi yasa yayi kaidi da bi haqqin ghaira in ba haka ba fa kam kad ittakhadha ada'uhu min arbabin ai wato makiyan Allah madaukakin sarki ai sadaki iyayen giji alloli wa abaduha suka dinga bautata musu amma bil haqq wa bil batil sun dinga bautata musu ne bil batil dun haqq bal bil zulmi al'azim bal ma bil zulmi al'azim da zalunci mai girma ka dauki haƙƙin wani ka ba wani aiko abin halitta ne dan uwanka zalunci ballantana ka dauki haƙƙin Allah subhanahu wataala ka ba wa kaskantacce kasashe mai fitsari da kashi da yawu da majina ka ba shi wannan haƙƙin Allahu tabaraka wa ta'ala قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون wannan shine malam wannan aya ce ya dunkule ta a waɗannan baitukan guda biyu kaji hikimar waka tattare abu mai fadi cikin yan karamin sentence kaga wannan aya ce fa kawai sai ce akhraja fi ma qad mada min zahri adama dhurriyatahu kadh-dharri wa akhadha al-ahda alaihim annahu la rabba ma'budun bi haqqin ghayra wannan aya ce to wannan alƙawuran wasu sun ce akwai almithaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala alaihim hina akhrajahum min zahri abihim adam alaihi salam wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an fahimta wa huwa alladhi qalahu jumhurul mufassirin rahimahumullah fi hadhihi alayat wa huwa nassul ahadith athabita fi sahihayn wa ghayrihima wannan sun ce shi ne alkawarin da Allah ta'ala yake magana a kai wanda ya rike alkawarin tun muna tsatsan annabi adam shi ne wannan wanda aya take magana a kai almithaqul thani wasu suka ce alkawari na biyu kuma mithaqul fitra akwai kuma banda wancan alkawarin akwai kuma mithaqul fitra wato mi alkawari ne na a fitirar da Allah ta'ala ya halicci dan adam da sinadaran da Allah ta'ala ya hada ya halicci dan adam ko ba a aiko masa kowa ba Allah zai bautawa bisa ka'idar faƙin waje haka liddini hanifa fitaratan lahi lati fataran nasa alaiha la tabadila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamun kuma da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitra illa anna abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani sannan akwai alkawari na uku shine ma ja'at bihir rusul abinda manzannin Allah suka zo da shi wa anzalat bihil kutub littattafai kuma suka dinga sauka da wannan alkawarin tajdidan lil mithaqil awwal dan sake jaddada maka wancan alkawarin na farko shine hikimar dan a sake jaddada ma alkawarin Allah ta'ala ya dinga aiko manzanni kaga bayan dai Allah madaukakin sarki yayi wancan baka da baka yayi alkawari cewa zaka bauta masa sannan kuma sai ya halicci fidirarka wadda inda za a sa ka bayan an haife ka a kulle ka a wani guri karka yi mu'amala da kowa wanda yake da gurbatacciyar aƙida ko kuma a sa ka a wani guri in ka tashi kawai za ka bautar Allah za ka yi ba wanda za ka bauta sai shi tattare da haka Allah ta'ala kuma don a dinga jaddada maka alƙawarin can baka kamanta ba shi yasa Allah ta'ala ce an taqulu an taqulu karfa ranar tashin alkiyama kuce inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim karfa ku zo fara ranar tashin alkiyama ku yi shirka sai a aiko annabawa da manzanni aka dinga saukar da littafai dan jaddada wancan alkawarin wa tadhkiran bihi shi sa Allah ta'ala ce rusulan mubashirina wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما kaga alkawari wajen guda uku kenan kowanne yana karfafa dan uwansa yana jaddada shi wa ba'da hadha rusulahu qad arsala malaike ta wa ba'da hadha ay wa ba'da hadha almithaq alladhi akhadahu alaihim fi dhahri abihim thumma fatarahum wa jabalahum ala aliqrar bihi wa khalaqahum shahidin bihi bayan didda cewa ya riki alkawarin can tun muna tsatsan annabi adam ya kuma halicci ɗabi'ar mu akan yin furuci da yadda da wancan alkawarin ya kuma halicce mu muna masu shaidawa akan haka sannan tattare da kuma bayan duk wancan alkawarin arsala rusulahu sai kuma ya sake aiko manzanninsa an fahimta ya aiko manzanninsa lahum ai ilaihim ya dinga aiko manzanni zuwa gare su sannan wa bil haqqil kitabi anzala sannan kuma an zalal kitabu bilhaq ya dinga saukar da littafi bilhaqi da gaskiya wannan kaga aldin aljinsiya ce wanda ya shimulu jami'al kutub almunazzala ala jami'in rusul ta haɗe dukkan wasu domin kaga alkitab mukuradi littafi wa bilhaqil kitabi anzala sannan ya saukar da littafi da gaskiya ba wai littafi guda ɗaya ba ya saukar da injila ya saukar da zabura ya saukar da attaura ya saukar da alkurani ya saukar da sufi ibrahim wa musa da sauran wa'anda ma ba a ambace su ba ma'ana dukkan wani nau'in littafi wannan aldin al-istigraqiyya kenan duk ta haɗe kowane littafi da Allah madaukakin sarki ainihin wato ya ya saukar likai bidhal ahadi yudhakkiruhum Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafi ya aiko manzanni likai bizal ahad wai dan bizal ahad yuzakkiruhum su ci gaba da tunatar da mutane wancan alkawarin karfa mutum ya zo ya shirka ba kaga ta ko'ina an katse wa mutum hanzari kar ma ya zo ya ce ai kaza ai kaza an yi wancan tun muna tsizan annabi adam an zo an halice mu akan fidira ta musulunci sannan an aiko manzanni da littafai su dinga jaddada mana wa yunziruhum kuma su dinga yi wa mutane ainihin wato gargadi game da azabar Allah madaukakin sarki idan suka saba masa suka warware wancan alkawarin wa yubashshiruhum kuma su dinga yi wa mutane albishir game da gafarar Allah da yardarsa in sun cika wancan alkawarin ba su saba ba suka yi masa da'a suka gaskata manzanni hikimar da take cikin haka kai la yakuna hujjatun domin kada wata hujja ta kasance alallahi azza wa jal ga Allah madaukakin sarki linnasu ga mutane kar mutane wata rana kuma a ce sun manta ba a tuna musu bane shi za kar wata hujja ta kasance ga mutane akan Allah da za su dinga kafa wa Allah wannan hujjar ba a da rusul bayan manzanni kaga bayan kila wani ya ce ai an dau lokaci ni na zan iya tuna tun ana tsatsan annabi Adam me zan iya tunawa to an ce kuma an halicci dabi'a ka kai ita ma dabi'a ta ka manta to kuma ga manzanni ana aiko ba dan a yanke wa dan Adam hanzari ba dalilin da zai shirka ba dalilin da zai dauki haƙƙin Allah ya ba wani babu shi domin gashi ana saukarwa likai la ya kuna hujjatun linnasi bal lillahi a'la hujjatin azzawajal yake cewa Allah mai girma da buwaya shine a'la hujja shine yafi wato madaukakiyar hujja ablagiha wa admagiha azzawajalla azza sultanu wa jalla sha'anu sai malam ci gaba da cewa faman yusaddiquhum duk wanda ya gaskata waɗannan manzannin bila shiqaqi ba tare da ƙaryatawa ba ko sabawa faqad wafa to ya cika wa ubangijinsa mai girma da daukaka bi zalikal mithaq da wancan alƙawarin ay al'ahdul awwal wancan alƙawarin na farko kuma haula'i humul qalil min athqalain wala ce masu cika wannan alkawarin su ne kuma 'yan kaɗan a cikin mutane da aljanu wannan alkawarin da Allah ta'ala ya gaya mana ga dalilin da ya halice mu to wannan alkawarin da muka yi aka kuma dinga tunatar da mu mala yake cewa masu cika wannan alkawarin yan kaɗan ne a cikin mutane da aljanu Allahumma ja'alna minhum sai dai masu cika wannan alkawarin hum jundullah su ne rindinar Allah alghalibun almansurun fi duniya masu yin galaba waɗanda Allah yake taimakon su a nan duniya kuma su ne rindinarsa almuflihun alfaizun fil akhirah su ne waɗanda za su yi nasara su kuma rabauta a ranar lahira to yanzu kaga an faɗi sharaɗi faman yi saddiƙun wannan man ɗin sharɗiya ce ina jawabu sharɗin jawabu sharɗ shi ne fa za ka najin min azabin nari duk wanda ya cika wancan alkawarin ya gaskata manzanni cikin tunatar da shi da suka yi bai saba alkawarin can ba ya bauta wa Allah bai hada Allah da abin bauta ba fa za ka najin to wancan shine wanda zai kubuta ya tsira min azabin nar me yasa domin bai aikata dukkan wasu sabubba na saban Allah da ƙaryata manzanni ba kaman yanda ainihin wato a wato wasu daga cikin halittun Allah madaukakin sarki suka aikata sannan wa zalikal warisu uqubad dari wancan kuma shine wanda zai ci gajiyar kyakkyawan gidan ƙarshe wanda shine aljanna saboda ya aikata sabubban da Allah madaukakin sarki yayi umarni da ayi su kuma ya cika wannan alkawari ya gaskata manzanni ya gaskata littafai ya kuma ya aiki ainihin wato da dukkan da'a ga Allah madaukakin sarki don haka shi kaɗai ne wanda zai cancanci cin gajiyar wancan gida na aljanna waman bihim wanda bihim aibin rusul wanda game da manzannin nan wa bilkitab ay alkutubi allati anzalallahu alaihim wanda game da manzanni da littattafancan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu don su isar da wannan saƙon littattafan zuwa ga bayansa su yi musu bayani don su gane abin da ke cikin littafan kazzaba wanda duk ya karyata wannan ya ce manzannin karya ne an littafan su ma bai yadda da su ba karya ne ko bi lisanil hal ko bi lisanil maqal ko ya faɗa a baki ko aikinsa ya nuna haka wala zama al-i'rad anhu sannan ya lazumci ko unkula da ɗauke kai da buris shine al-i'rad yayi buris game da abin da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi wal'iba ya ƙi to waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ke cewa alladi na kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lamun waɗannan da suka ƙaryata bil kitabi game da littattafai wa bima arsalna bihi rusulana kuma suka ƙaryata game da abin da muka aiko manzanninmu da shi Allah ta'ala ce fa sawfa ya'lamuna za su sani Allah a wani gurin ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk yayi buris ga barin tuna Allah da ambatan Allah to yana da rayuwa mai kunci to nan ma an faɗi sharadi wa man bihim to ina jawabu shar wannan shar ne ina wato a jawabu shar shine fadhaka fadhaka me naqidun kilal ahdaini to wannan mai ƙaryatawar game da littafan mai karyatawar game da manzannin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko to shi ne wanda ya ƙi kuma shi ne wanda ya yi biris kuma shi ne wanda ya doge ya yi zamansa bai tuba ba har ya mutu to wannan shi ne naƙidun kilal ahadai ne shi ne wanda ya saba wa'annan alƙawuran guda biyu almithaqul ladhi akhadahu Allahu alai wa fadarahu ala al-iqrar bihi wa ma ja'at bihi ar-rusul min tajdidil mithaqil awwal wa iqamatil hujja shine naqidun kilal ahadaini shine wanda ya saba alƙawuran guda biyu alƙawarin farko da Allah ta'ala ya rika da shi da kuma alƙawarin fada wato halittarsa aka halicce shi a yanayi da sinadarin da zai sake tabbatar masa ya ikirari da wancan alƙawarin bayan kuma abinda manzanni suka dinga zo masa da shi na jaddada masa wancan alƙawarin na farko domin kafa masa hujja to mustaujibun wannan aiki da ya aikata to ya wajabta masa lilkhizi taɓewa fiddarai ni a gidaje guda biyu duniya da lahira shi na Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa atba'ana hum fi hadhihi dunya la'ana wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin Allah ya kiyaye
to wannan su ne baitukan da muka karanta a abin nan za mu shiga wani sabon za mu shiga fasali ko ma iya shiga muna da lokaci akwai lokaci ko na'am minti biyar to ina jin za mu iya karanta koda baituka biyar din ne muka karanta su muka fassara kila sharhin sai kuma ya biyo baya insha Allah mala yace faslun fi inqisami tauhid ila naw'ain وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات مالاً حافظ الحكمي رحمه الله تعالى yake cewa ga wani fasali shi wannan fasalin zai karkasa tauhidi ne zuwa nau'i guda biyu zai yi bayani akan kashe-kashen tauhidi zuwa nau'i biyu wa bayanin nau'il awwal da kuma bayanin nau'i na farko wa huwa tauhidul ma'rifati wal ithbat wanda shine tauhidin al ma'rifa sanin Allah wal ithbat da kuma tabbatarwa
sai mu karanta baitukan kamar yadda muka saba ko malai yake cewa awwal wajibin 'ala al 'abidi awwal wajibin 'ala al-'abidi ma'rifatu ar-rahman bit tauhidi ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid إذ هو من كل الأوامر أعظم إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم وهو نوعان أيام يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور الخالق البارئ والمصور بار البرايا منشئ الخلائق بار البرايا من شر الخلائق
مبدعهم بلا مثال سابق مبدعهم بلا مثال سابق
biyar ya yi ko? misalin sabiki ma'ala yake cewa awwalu wajibin alal abidi farkon abin da yake wajibi alal abidi akan bayi ma'arifatun rahmani shine su san ubangiji mai rahama bi tauhidi da ɗayan tashi id domin huwa shi tauhidi ko ɗayanta Allah wannan huwan zamirin yana komawa kan shi tauhidin id domin huwa shi ɗayanta Allah a azamu shi ya fi girma min kullil awamiri daga dukkan umarnin da Allah ya yi duk umarnin da Allah ya yi na ai masa ɗa'a ai kaza to babu wani abu mafi girma sama da tauhidi wa huwa naw'ani shi kuma tauhidin nan nau'i biyu ne a ya manya fahamu ya kai wanda yake fahimta wanda in an yi karatu yana ganewa to ka gane cewa tauhidin nan nau'i nawa ne biyu isbatu zatin rabbi jalla wa'ala tabbatar da zatin ubangiji mai girma da ɗaukaka asma'ihil husna tabbatar da sunayen allah alhusna kyawawa sifatihil ula da kuma tabbatar da siffofin Allah maɗaukaka. Wa annahu kuma haƙiƙa yadda al'amarin yake, Arrabu, Ubangiji, Aljalilu mai girma al'akbaru mafi girman, Alkhaliku mai halitta, Albari'u shi ne ma'ana Alkhaliku, ma'ana wa annahun Rabbu shi ne Arrabu. kuma shine aljalilul akbaru kuma shine alkhaliqu sifarsa ce albari'u wal musawwiru ma'ana shine alkhaliqu mai halitta albari'u mai kagar halitta wal musawwiru mai kuma suranta ita halitta din baril baraya makagin albaraya wato halitta munshi'ul khala'iqi mai kagar ko mai halittar alkhala'iki abubuwan halitta gaba daya mubdi'uhum mai kagar su bila misalin sabiki ba tare da wani misali da ya gabata ba Allah bai kwaikwayi halittar halitta a wajen kowa ba shine bi- bila mi- misalin sabiki to na ganin sai mu tsaya a- a wannan sai mu tashi al'awwalul mub- mubdi'u bil ibtida'i ko to insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik